الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna asabar sha biyu ga watan da saniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki a wannan littafi mai suna matnu al-akhbari ko muktasarul allamati al-akhbari a wannan karatu namu na sha ɗaya don ba a manta ba muna nan cikin bayani akan abin da ya shafi ko kuma mun kammala faslu da yake magana akan farillan wanka za mu shiga sabon fasili ya ce faslun ma yumna'u minhul junubu ma yumna'u minhul junubu abinda aka hana mai janaba ya aikata ya yi magana akan abin da ake nufi da aljanaba aljanabatu to kusan duk abin da aka faɗa a baya na ɗawafi ko sallah an hana mai janaba ya yi to akwai wasu abubuwa kuma da kake buƙatar ƙarin sani to shi yasa sai mala ya shigo da su wanda ba ambace su a baya ba sai ce la ya hillu lil junubi baya halatta ga wanda yake da sifa ta janaba dukhulul masjidi ya ce zai shiga masallaci wannan ba shi halatta suka ce saboda shi masallaci an tanade shi ne saboda gaisawa da ubangiji yin sallah da zikiri da karatun alkur'ani da sauransu ta shi kuma mai janaba kaga babu babu maganar sallah tattare da shi to me zai yi a masallaci hmm? ka gani to wannan kenan sannan yana da wata sifa ta ƙazanta shi kuma masallaci shine ashraful makan shine mafi ɗaukakar wurare a bayan ƙasa ɗaki ne ɗakuna ne na Allah to wannan suka ce ba daidai ba ne amma babu laifi in gittawa zai yi to babu laifi na ana nufin shiga kila kuma shigar ta ƙunshi zai iya zama har ya ɗauki wani lokaci mai tsayi yana ciki wannan shi ake magana a kansa. amma idan hanya ce ta bujiro da shi wannan ba komai ko kuma a lalura ce kila bako ne bai san kowa wa gari ba to wannan ko yana da janaba a babin lalura an yi masa uzuri kamin ya samu wanda zai bakuntar da shi amma haka kawai ba wani dalili kana da janaba ka je cikin masallaci za ka shiga har ma ka yi bacci kaga akwai rashin tarbiyya a ciki akwai rashin tarbiyya a ciki eh to wannan akwai hadisai da dama da malamai suke kawowa a kai dangane da hana mai janaba da kuma mace mai jinin haihuwa cewa innal masjida la yahillu li ha'idin wala junubin masallaci baya halatta ga mai ga mai haila mace ko kuma mai janaba ya ce zai shiga a ciki wannan ba daidai ba ne duk da hadisan wasu malamai sun yi magana a kansu wala ƙira'atul ƙur'ani al'azimi haka kuma ba a yadda ya karanta alƙur'ani mai girma ba mai janaba ba zai ce zai karanta zai karanta mai alƙur'ani ba shi ba a yi masa wani rangwame ba akasin mai al'ada domin su malamai suka ce a shi mai janaba kaga yana da damar da duk lokacin da yake so zai iya zuwa ya wanka amma mace mai jini wadda jini yake zo mata dole sai ta jira jinin ya ɗoki ba ta da wani zaɓi kuma mai janaba kaga zai iya wanka anytime ya samu abin da zai yi wanka babu wani abu da za a ce sai ya jira ɗaukewarsa ko kaza da sauransu to shi kaga bai da wani uzuri to shi yasa hukuncin sa ya dan fi tsanani sama da na ita mace mai jini eh sai ce illal aya sai dai aya kawai an ka yadda ya karanta wa nahawaha ko makamancin aya shine aya ɗai ko aya biyu aya ɗai ko aya biyu ko aya uku to wannan malamai suka ce in dai bai haura aya uku ba ba laifi e, tunda aya uku kaga ba yawa to wannan zai iya karantawa amma fa shi ma ba don neman lada ba fa litta'awuzi saboda neman tsari e, kila tsoro ya ji an bashi ko ya firgita yana sun ya karanta wani abu to ba laifi ya karanta abin da bai haura aya uku ba su abin da suka faɗa ke da waɗannan malamai ko kuma bacci zai yi to shi ma ba laifi ya karanta abin da bai wuce aya ɗaya ko aya uku ba kamar irin ayatul kursi ba laifi ya karanta ta kaga aya ɗaya ce to ita ya iya karantawa saboda ya kare kansa daga tsoron da yake ji ko kuma kwantawar da zai yi ya yi bacci to suka ce wannan babu laifi in kuma a ya wuce sama ga haka to suka ce ya yi laifi ya yi laifi wani hawihi ko abin da ya kama da neman tsari shine suna ba da misali wato kamar kamar ruƙuya misali zai karanta ne ga wani wanda ko kunama ta cije shi ko maciji ko wani abu to zai iya karantawa ya masa tawada amma kada abin da zai karanta ya haura aya uku sai ya ɗan tufa masa eh ya ɗan tufa masa haka kuma almustadillu mai kafa dalili fatawa an kai masa yana da janaba kuma fata wannan tana buƙatar ya ja aya ya ce saboda hujja kaza da kaza to shi ma babu laifi yana iya mi yawwa babu laifi su sun hana a ƙur'ani littilawa litta'abbud amma an samu waɗannan to duk wanda ya shiga cikin wani hawihi to akwai wasu malamai kamar al'imamul baji shi ya ce a shi yana ganin bai kamata a takaita shi iya aya uku ba ko ya haura haka ma ba laifi ko da ya kai su aya goma ma ya ce shi yana ganin babu babu laifi tun da dama asalin ba ya karanta ba ne don tilawa ya karanta ne saboda wasu dalilai ko ta'awuzi da aka ambata ko arruƙuya ko kuma alistidilal to wannan babu babu wani laifi shi ya ce yana ganin bai kamata a haddade ba al'imam al-baji min al-malikiya ya yi sharhi ga muwaɓa mai suna al-muntaka to ya yi wannan bayani kuma bayanin sashi ne ya fi zama daidai don cewa kada ka haura aya uku to wadda fahimtar wasu malamai ce kuma babu wani dalili da suka dogara da shi na haddadewa to asali duk abin da shari'a bata iyakance ba ba iyakance shi labi nafsin sai dai an samu nassi wanda ya ce kar a wuce ka ba ko iya kaza za a yi in ba a samu wato sai a bar kofar sake eh so haka in bukatar shi ta kai ya karanta ayoyi ba laifi tunda ai lalura ce ko eh wala ya juzu ba shi halatta liman la ya ƙadiru alal ma'il baridi an yi atiya zaujatahu hatta yu'idda alata illa an yi hata lima falashai alai to ga wata magana da ya kawo yake cewa ba shi halatta liman la ya ƙadiru alal ma'i albaridi ga wanda bai da iko ya yi amfani da ruwan sanyi ya yi wanka kenan kuma ruwan sanyin su su yake da su to bai halatta in yi a ce zauje tahu ya ce zai kwanta da matarsa ba hatta yu'idda al'ala sai ya yi shiri da tanadin wasu kaya da zai dafa ruwan da su shine al'ala shine ma yusta'anu bihi abinda ake amfani da shi domin a dafa ruwa sai zafi to sai in ya shirya wannan yauwa na ana magana ga wanda misali imma dai kila bai da lafiyar da zai iya wanka da ruwan sanyi kila yana da matsalar ƙashi e to shi kaga bai da dam ba daidai bane ya ce zai sadu da iyalinsa tunda haga in ya sadu da iyalinsa sai ya samu janaba in ya samu janaba kuma sai ya yi wanka to kuma ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba saboda yana da matsala ko kuma a'a bai ma da abin nan yana jin tsoron da su jayo masa ciwo ko mura mai tsanani ko ciwon kai da makamantansu to shi ma bai halatta ba in kuma yana so to sai ya tanadi tukunyarsa da itacensa a wancan lokaci kenan da ruwan shi kenan in ya gama sai ya abin nan in kuma yanzu ne ya tadadi wato ko fita ko kuma abin da ya shafi gas da sauransu in ya san ba ko ɗaya kuma ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba to sai dai ya haƙura ba zai sadu da iyalinsa ba ba zai sadu da iyalinsa ba in kuma ya suka ce to ya yi haramun su a fatawan wa'annan malaman me yasa suka yi wannan magana suka ce saboda ita ce mama rukhsa ce rangwame ce an gane ba ita ce aka nema ba awwalan farko abin da aka nemi bawa musulmi shine alwala ko wanka su ne aka nema ita ce mama badali ce in an rasa waɗancan to sai aka yi ma rangwame suka ce shi kuma saduwa da iyali ba ruhusa ba ne haja ce bukata ce eh to ba za a yi abin da yake bukata ba ne don a bar abin da yake shine asali a koma zuwa gaba shine asali ba ruhusa ne kun ga fikewar nasu suka ce a hankura da haja din tunda ba mutuwa za ka yi ba a hankura da haja din in lokacin sallah ya yi ka yi alwallaka sai ka je ka yi mi ka yi sallaka kaga lahiya lau to su dalili kenan wasu kuma suka ce a'a makaruhi ne ba haramun ba ne akwai malaman da suka yi wannan magana cewa ko da ya san bai da ruwan zafi bai da abin da zai tanadi dafa ruwan to in ya sadu da iyalansa ya yi makaruhi ba a ce ya yi haramun ba cikin malamai na mazhaba akwai waɗanda suka yi suka yi wannan suka yi wannan fatawan an gane ko sai ce illa an yi hatalima eh sai fa in mafalki ya yi kwantawa ya kila farkon dare sai mafalki ya riga ya samu janaba kenan kuma a haka bai tanadi abin da zai dafa ruwan ba kuma ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba an gane? to shi ya samu ya sadu da iyalinsa babu laifi ai fala shay'a alaihi an yi a tiya zaujatahu li'annahu muhtalimun eh saboda dama abin da ake gudu da yasa aka ce kare sadu da iyalin nasa don kare samu janabar to dama yana da ita ta mafalki ita kuma janabar ta mafalkin ba da gangan ya sabbaba ta ba an gane? yauwa to wanda ya yi mafaliki yana da janaba to babu laifi shi me zai iya saduwa da iyalinsa ko da bai tanadi waɗancan abubuwa ba in ya gama sai ya je ya taimama amma da sharaɗi sharaɗin suka ce sai in ya zamo ita ma matar tashi tana da janaba eh ita ma ta yi mafalki irin nashi amma ita in ba ta da janaba shi adda janaba ta mafalki to bai halatta ya sadu da ita saboda in ya sadu da ita kaga janaba biyu kenan tashi to kare sadu da ita a haƙura da tahe janaba shi kadai ita kuma me yawwa amma in ba ta da janaba suka ce to shi koda ya yi mafalkin bai halatta ba sai in ita dama tana iya amfani da ruwan sanyin amma in ba ta iya amfani da ruwan sanyi kamar yadda shi ma ba zai iya amfani da su ba kuma ba su shirya madafa ruwan ba shi ya samu janaba ta mafalki ita kuma lafiya lo ba ta da janaba to bai halatta ya sadu da ita ba kuma a nan sun ce ko ya neme ta haramun ne ta yadda da shi ba za ta yi mai da'a ba suka ce sai dai in kila hakan zai bayi zuwa ga cutar da shi ko samun cuta gare shi kila ya daɗe bai sadu da iyalin ba kamar kwana biyu ko uku haka ta yadda in bai sadu da iyalin ba zai iya samun cuta ko zai iya zuwa ya yi zina to anan sai suka ce ai irtika ba hafi da raini yan sai sadu da iyalin nasa don a tunkuɗe waccan cutar ta jin tsoron zina ko jin tsoron samun me cuta gare shi to anan ko da babu tana da kayan dafa ruwa kuma ba iya amfani da ruwan sanyi to babu laifi yana iya saduwa da iyalin saboda wannan uzurin ita kuma a nan sai ta yi masa uzuri amma suka ce in dai sha'awa ɗaya ce haka kawai ta ɗan bijiro masa ba wani mai ƙarfi ba da sauransa to wannan bai halatta ba sai da wa'annan sharuɗa da aka ambata in babu su sai ya haƙura to wasu kuma sun ce makaruhi ne kamar yadda muka faɗa Allah ya samu daji to sai fasulun fitayen mumi wannan fasili zai muna magana akan taimama wa ya tayammamul musafiru almusafiru matafi wa ya tayammamu yana yin taimama fi gairi ma'asiyatin ai fi gairi safari ma'asiyatin e wato ga tafiyar da ba ta saɓin Allah ba e idan matafi tafiyar da ya yi haramtacciyar tafiya ce to ba zai yi taimama ba saboda taimama kamar yadda mun ka faɗa rukusa ce rangwame ce shi kuma rangwame ba zai shafi dan ta'adda mai sabon Allah ba suka ce ya shafi mai da'a ga Allah ne suka ce kal'abiki kamar bawan da ya gudu daga shugabansa sai ya tafiya ya yi wani gari ya yi uwa duniya to ana illa lura taimama ta kama shi ba zai yi taimama ba ba zai ba zai yi taimama ba eh ba zai yi ba haka kal'aƙi haka kuma wanda ya saba ma iyayensa shi ma ya gudu shi ma ba zai yi taimama ba an gani haka ɗan fashi ko ɓarawo wanda ya bar wani gari zuwa wani gari don ya yi sata shi ma in lalurar taimama ta kama shi ba zai yi ba haka fuka ha'u sun shigar da mace wadda ta yi yaji yaji kuma ba na shari'a ba ta gudu daga gidan mijinta ta koma gidansu to illa lura taimama ta kama ta ba za ta yi taimama ba eh eh saboda yajin da ta yi haramun ne eh irin matan da kawai za su gudu su bar gida su koma gidajensu babu wani dalili ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba kai kila sun ɗanyi wata hayaniya ce ko wani dalili to shi ma sun ce ba za ta yi taimama ba eh saboda tafiyan da ta yi saɓon Allah ne wal maridu haka marar lafiya li faridatin shi ma zai iya taimama don ya yi sallar farilla to li faridatin din nan yana koma ma al maridu yana koma ma al musafir ma'ana da al musafiru da al maridu kowannensu zai iya taimama don farilla au nafilatin ko kuma nafila duk za su iya su biyun nan amma wa ya tayammamu alhadiru sahihu mai taimama wanda Allah fiye salau a mazauni gida wanda azzaune a sahihu kuma lafiyar shilau to ya taimama yana ya taimama lil fara'idi domin ya sallaci farillai azahar la'asar magarib isha asuba to wanda azzaune lafiyar salau shi yana iya yin taimama in dalilin taimama ya bayu shine idza khafa khuruja waqtiha bai da ruwan da zai yin alwala ko kuma zai yi wanka ya nemi ruwa bai samu ba kuma ga lokaci na daruri yana dab da ya fita sai ya taimama kawai ya sallarsa eh saboda kiyaye mi saboda kiyaye lokaci eh amma wala ya tayammamu al-hadiru sahihu li nafilatin amma fa shi wannan mazauni din wanda ba matafi ba lafiyayye wanda ba mara lafiya ba shi ba zai yi taimama don yayi sallar nafila ba don dama nafila ba a dora masa ba ko wajibi na sai yayi to kaga ba lalura bane eh sabanin waɗancan da suka gabata a baya almusafir wal marid su kaji ya ce duka suna iya yi ko farilla ko nafila amma wanda an lafiya lau kawai don ya rasa ruwa to ba zai ce ya yi taimama don ya yi su ba wasu malamai sun ce sai dai in shafa'i da wuturi ne don wasu malamai sun ce shafa'i da wuturi wajibi ce wala jumu'atin haka kuma ba zai yi sallah da taimama sallar juma'a ba wanda an zaune gida lafiya lau eh ga shi garinsu ga lokacin juma'a ya nemi ruwa sama da ƙasa bai samu ba kuma ga hakila liman ya hau mimbarin kudu ba to sai dai ya hasarar juma'a eh a yi hita ya nemi ruwa sanda ya samu ruwa ya yi azahar tun da dama ita azahar ita ce an ka musanya aka kawo juma'a ba zai yi juma'a ba to sakacin mi ya kai shi tun daga fitowa alfijiri har zuwa zawali bai samu ruwan da zai zai yi arwalla ya je ko ya yi wanka ya je juma'a ba ai ba kullum ake juma'a ba ko azahar da la'asar da sauran da aka wajabta da aka halatta masa ai saboda suna maimaituwa ne kullun amma juma'a fa a gani ai bai yiwa a ci cikin kwana bakwai ko shidda wai bai samu ruwa ba eh wala janazatin haka ba zai sallar janaza ba ita ma sun ce saboda tunda wasu malamai sun ce sunna ce kamar a malikiya a malikiya sallan janaza sunna ce wasu kuma sun ce farilla ce wasu kuma sun ce fardun kifa'iyun ne to ita ma sun ce bai halatta ba me yasa saboda ko bai ba wani na yi an kawo gawa gashi za a zo a yi mata sallah bai da me bai da ruwan da zai yin alwala da sai sun kace shi kenan ya yi hasarar lada sai ya bar wasu su yi illa iza ta ayyana ta alaihi sai dai in janaza din ta wajabtu gare shi suna ba da misali suka ce kamar inda an rasa wanda zai mata sallah sai shi to kaga nan dole nami eh yawwa ko kuma a'a duk waɗanda a wurin nan kowa taimama gare shi babu wanda adda alwala ba laifi amma in dai akwai jama'a akwai wanda kuma adda alwala babu laifi ko kuma a shi ɗaya iya sallar gawa duk waɗanda auren jahilai ne ba su san yadda ake sallar gawa ba to kaga ta ayyana ta alaihi to anan ba laifi ya yi taimama ya sallace ta ba wai ana nufin idan ta ayyana wai kawai dan an kawo gawa ka duba babu ruwa kana gudun ka a sallame ba shi ake nufi ba don haka wasu ke fassara to kuskure ne ana nufin ta yadda in ba shi ba to ba wanda zai iya amma dai ta yadda ba kowa sai shi ko kuma babu mai alwala kowa taimama gare shi ko kuma ba malami sai shi to wannan ba laifi zai iya yi Allah ya samu dace sunan za mu kwana insha Allah mun dawo sai mu tashi fara'idu tayammum
maganar su cewa sun kila mamace ya wasiti cewa shi zai yi sallar sai zai yana da janaba ko ta yamma ta kama shi kama su a wallah
a sai ya gabatar da su sai ya gabatar da su su za su yi ko da an yi wasu ce ai ba dole ne ya yi ba sai in an rasa wanda zai yi kuma yana iya wakilta wani sai ce musu to jama'a ni an ka wakilta in mai sallah har yanzu ba ta waje ba gare shi tunda akwai wasu to amma saboda sharaɗin sallar ya faɗa kaina saboda ban da alwala saboda haka wane kai ma na yi ma wasiya eh kai ba da ba wasiya sai ka je ka yi amma wannan bai ciki eh don ɗaya kawai an masa wasiya shikenan ya rasa ruwa ko yana da janaba eh, sun ce ta tashi a kai ne sai a kalli wani ko a kalli limamin gari ko kuma wani da sauran tun da shi sharuɗa da aka nema gare ba su da kammala ba ba su kammala ba Eh, su a wurinsu ba a sallar gawa sai da sai da alwala saboda ita ma kaga ba kullum ake yin ta ba eh kila sai kai wata ba kai sallar gawa ba ko wani lokaci To- to ka gani Eh, sannan sallah ta wadda in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu Eh, kuma in baka samu sallah ba to sai ka samu rakiyar gawan makabarta shi ma na shi ladan daban ladan sallan daban eh amma kawai don mujarradin ɗaya ya yi ma wasiya a eh eh, tabbas in mutum ya yi wasiya kan wanda yawa wasiya shi ake nema haƙƙin sani amma yana da dama ya sare yadda haƙƙin ba wai kawai don ka ce wai ni zai ma sallah in ka mutu shi kenan wai dole dole sai na zo na ya ba a ba haka ba haka ake nufi ba ina da uzuri ina iya cewa kai wani ya yi ka fahimci abin kawai dai yanzu wa inna ma abin haƙƙi na ne yanzu ‘yan uwanka ma ba su da damat su zo su ce su za su yi ma sallah sai in ni na ce na aji ko na sarayar da wannan haƙƙin to kaga shi bai cikin wanda illa iza ta ayyanat alaihin najasa haka suke basarawa ko lalle ya kawo su Eh, to- shi ɗan misalin da aka amfani da a rashin fahimta ne misali rashin fahimta ne ba haka ba ne Eh, misalan da su malamai muhaƙiƙai suke kawowa bai ciki Eh, ko dai su ambaci cewa ba wanda ya iya sallar sai shi sauran kenan jahilai ne ko kuma shi kaɗai aka samu Hmm? sauran kila don mata na eh Eh, to kaga don mata ne eh to kaga mace ai ba za ta jagoranci sallami yawwa to nan kaga za a bashi hukuncin ta ayyana ta alai eh ko kuma a kowa alwala a taimama gari so wannan kaga shikenan mm kuma gashi shine an malami to anan ta ayyana ta alai sai ya taimama kawai ya jagoranta babu laifi eh Allah ya samu dace Eh, su wasu kawai suka zo karatu da sun rasa abin in sun jahilci abu kawai sai su jaya wani abu sai su maka eh don a wuce wurin Eh, to wannan ai ba karatu ba ne Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh